كثيرا أما بعد يا كوباين الله أدبر متيو أو أن مسلاتي نا سيدنا عثمان بن عفان وشير بعد برن تارية يوم شاد إجوة الجباد الآخرة شكرة دبو ديدة دهود دا أربعين بشدة وان دي داتي بشاء أكو جوة ديسمبر شكرة دبو بدا عشرين دهودو ci gaba ce da jerin hudubobin da muka ɗauko a wasu gurare masu takin mu koma mu tauhidi ya kuma musulmi yana da kyau mu sani mu hakikance cewa mabuɗin shiga musulunci shine kalmar tauhidi kalmar shahada kuma kalmar nan ita ce ake so mu rayu a kanta kuma ake fatar ta zamo ƙarshen rayuwarmu ƙarshe ta zamo ita ce furucinmu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin mu'az hadisin abu huraira mu'az ma ya rawaito shi da talha da umar da usman da sabai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda furucinsa da karshe a duniya ya zama shi ne kalmar la ilaha illallah Allah ka azurta mu da samun haka to wannan kalma ita ce take sanar da mu Allah da matsayinsa in muka dubi alkur'ani kusan babu wata manufa a cikinsa wadda ta kai misali a ko'ina alƙur'anin bayanin Allah yake dubi misali ayoyin da suke ɗauke da sunan Allah kana yi ƙirga su ka duk wani suna na ubangiji da ka sani yana ɗauke da wata ma'ana wadda za ta karantar da kai wane ne shi a wani wurin ma jero sunayen Allah yake yi don ya sanar da mu kansa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور ست له الاسماء الحسنى يسبح له ما في ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم دي wannan suna ne da suke dauke da wato manufofi da ma'anoni da cika da kamala da isa da bunƙasa ta Allah madaukakin sarki huwa al-hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din lillahi rabbil alamin ana gode maka sa akan ya tabbatar da tauhidi ya bayyana wane ne Allah da mun musai wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut وسبح بحمده سيكي عباده خبيرا in muka lura ayoyi masu ɗimbin yawa ƙarshen su na ɗauke da sunayen Allah za ka kai su ba su da iyaka wa huwa al-aliyyu al-kabir wa huwa al-aziz al-hakim wa taqullaha inna Allaha shadid al-iqab wallahu ghafurur rahim wallahu alimun hakim wa huwa al-qawiyyu al-aziz إنه هو السميع البصير وهو السميع العليم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بكم رحيما والله على كل شيء قدير وهو على كل شيء شهيد فعال لما يريد وكان بالمؤمنين رحيما وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكان الله على كل شيء رقيبا وربك على كل شيء حفيظ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أي عشرين من الفدا أما إلا أتك كاو دري أنا رمى بيو كاو دري دي عمسن دري بيو دك ما في يوم آيات القرآن سنة تكي واني دلي da sunayen Allah don sunayen ne suke sanar da mu ne Allah su zo da karatu sunayen Allah da sanin manufofin da suka ƙunsa muhimmin abu ne shi yasa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة الله ينا رسونا يي تسعين ترسيس قريبا لا بياني بيان مغنى don ka ƙara fahimta ɗari ba ɗaya su ce man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye sunayen don Allah zai shiga aljanna menene ma'anar kiyaye sunayen Allah ka san sunan ka riƙe shi ka san ma'anarsa ka yi aiki da abin da ya kunsa idan an ce Allah yana da cikakken ilimi to ka yi sunansa na al'alim ka yarda yana da cikakken sani ka gano cewa duk inda kake ba ka iya ɓoye masa to kuma tun da ba ka iya masa ka yi abin da yake so ya ganka kana yi to duk wanda yana sunayen nan na Allah casa'in da tara haka zai shiga aljanna malamai suka ce akwai sunayen banda casa'in da tara amma da waɗannan sunayen casa'in da tara su ne waɗanda suka zo Qur'ani da sunna ingantattu sunayen Allah to kuma duk wanda ya kirge su ya rike su kamar da muka faɗa zai shiga aljanna to in muka lura ita kalmar tauhid shi babban sunan da ubangiji take dauke da shi la ilaha illallah babu wani abin da alkurani ba muhimmanci kamar tabbatar da kalmar tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'zamu ayatu fi kitabillah sai ce ayatul kursi domin ita ce ta ɗauko ta faro da Allahu da sunan Allah ta ƙare da al'aliyul azim sunan Allah kuma ita ce ta fara da tabbatar da tauhidi Allahu sai ce la ilaha illa huwa kamar yadda سورة النساء التي الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سورة الأنعام التي ذلكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أسي سورة الأنعام دي إن كنت أراجع التي اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين سورة الأعراف التي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون سورة التوبة التي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم غافر ذاك الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير شو يسعى فرعون بيدنك عدم بيتي الله تعالى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين اكتب سال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kenan ayatul kursi ta zama aya mafi daraja da girma da ɗaukaka saboda ni saboda kalmar tauhid Allahu la ilaha illa huwa kuma saboda ta kunshi abu biyu da ake bukata ga tauhidi shine korewa da tabbatarwa annabi wal isbat la ilaha nafyun ne illa Allah isbatun ne kuma illa huwa isbatun ne ka kore duk wata ɗaukaka da Allah yake da ita ga kowa ka tabbatar ma Allah ka kore zaman ubangiji ga kowa ka tabbatar ma Allah ka kore sifofin Allah ga kowa ka tabbatar ma Allah ka ɗauke makanta dogaro ga kowa ka koma ga Allah ka ɗauke makanta so da ƙauna da mai da al'amari daga wurin kowa ka koma ga Allah shi ne annafi wal isbat kore kowa sannan ka tabbatar da to muka lura ita wato aikin kursi gaba ɗaya ta ƙunshi da duk gaɓoɓinta kaga da aka ce Allahu tabbatar da sunan Allah ne sai aka ce la ilaha korewa ne illa huwa tabbatar masa ne alhayyu alqayyum duk tabbatarwa ne sai aka ce la ta'khudhuhu sunatun kaga korewa ne ولا نوم كوري هذا له ما في السماوات وما في الأرض ثبت رواني من ذا الذي عنده كوري واني إلا بإذنه ثبت رواني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثبت رواني ولا يحيطون بشيء بعلمه كوري واني إلا بما شاء ثبت رواني وسع كرسيه السماوات والأرض ثبت رواني ولا يعوده حفظهما كوري واني وهو العلي العظيم سأك تبقى مسا دقعتيتا دجرما دعوكك لذلك آية الكرسي شتى أعظم آية في كتاب الله جمع دعنا سنة إذا تجرما آية سنة بني سوى تبت تبت الجويد بعد كنا أبن بيك لو كده توجيدي توشيني ما في جرما ko a cikin alkur'ani kenan tauhidi shine mafi girman abin da dan adam zai ajiye rayuwarsa don sanin da koyo da aikatawa duk da kaga Allah ta'ala cikin alkur'ani yana kore da kansa wani abu to yana kore shi ne domin ya tabbatar da kamalar kishiyarsa da Allah ta'ala ya ce wala ya'udu hibzuhuma dan ya faɗi haka don ya tabbatar da kamalar ƙudurarsa da ya ce wala ya zulimu rabbuka ahada Allah bai zaluntar kowa don me don adalcinsa ya kammala ai akwai wanda zai yi zalunci zai zai yi zalunci ba don yana da adalci ba don bai iya kamar yadda kaisu ibn amr annajashi yake ce makabilan banu ajlan zamanin larabawa zalunci abin alfahari ne duk kabilar da ta bunƙasa to za ta zo ta daddane ƙananan ƙabilu sai ke ce musu ubayyinatu la yaqdiruna bi dhimmati wa la yas'aluna an-nasa habbata khardali la yaqdiruna habbata khardali ita duk kabila ce da ba su iya alƙawari su saba duk su kai matsayin ba sannan ba su iya zalunta kowa ko da ƙayar gero su za su iya kwacewa da kowa kaga nan ya zage su ne akan basu zalunci kawai aka ba to kenan da Allah ta'ala ce wala yuzlimu rabbuka ahadan yana so ne ya tabbatar da kamala adalcin sa bai ce la tudriku al absar ina duba su ganin sa saboda me saboda girman daukakar sa wal karkalat na samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyin sitti wa ma massana min lughub mun yi sama mun yi kasa a kwana shida ko mu gaji ba saboda me saboda ya bayyana maka kamalar karfin sa da cikarsa da ikonsa to uwayen magana su ne da suka fi kowa yawan surutu game da kore ma Allah kofi ahlus sunna sukan kore ma Allah iya abin da ya kore ma kansa don su tabbatar da kamalar kishi wannan abin da aka kore idan an ce bayan Allah baya zalunci ana nufin kammalallen azumi ne in an ce baya an gaje baya bacci ana nufin rayuwarsa kammalalliya ce ba irin tamu bace dukkan mana sai da muka mutu cewa Allah ya sake tada mu mutuwa bacci mutuwa ne wasu ma yau ma sun mutu sun taso ko ba haka ba to shi Allah baya mutuwa baya gangaɗi da zai yi gangaɗi na yanki ɗaya cikin dubu na sakar duk duniya za ta rikice saboda shi ke riki da ita gaba ɗaya ita to don haka kore ma Allah sifofi a yi yadda uwayen magana ke yi wanda kusa ma'ahalin kalam ba daidai ba ne duka sun ce Allah ba jiki ba ne ba mutum ba ne ba sama yake ba ba ƙasa ba ba ciki ba ba waje ba ba gabas ba ba yamma ba kudu ba ba arewa ba bai da kaza su yi ta korewa in ka ce su min babu ba abin da za su faɗi su haka ba sun mai da Allah babu babu in ka ce ba ta sama ba ta ƙasa ko ba ta ciki ba ta waje in ka ce su min da babu ka ce babu shi ne abin da bai sama bai ƙasa bai ciki bai waje shi kenan to sun mai da Allah matsayin babu muku ubangijin ya suka yi kansa da ɗaukaka ya ce mana fi sama a amintum man fi sama an yafsi da bikum al-ard fa idha hiya tamu am amintum man fi sama an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadiya da haka ahlus sunna suna tabbatar ma Allah duk sunan da tabbatar ma kansa da duk sifofin da suka kunsa kuma suna tabbatar da cewa wannan kamala ce ta ubangiji sannan suna tsayawa ɗaya inda Allah ya da su ba sa su to wannan kalma ta tauhidi kamar da muka faɗi ita ce mabuɗin shiga musulunci amma duk mabuɗi ga al'ada yana da yana da haƙora ko idan aka baka makulli ko mabuɗi kurma wanda baya da haƙora yana buɗe ƙofa baya buɗewa to wannan kalma tana da haƙora kamar da kowane mabuɗe yake da haƙora zaka wajibi ne ka caji kanka ka ji cewa wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah shin ka cika waɗannan haƙoran nata su ne shuruɗu la ilaha illallah Allah ya ji hafiz hakami rahimahullah yake cewa a manzo wata sunan wasu al-ilmu wal yaqin wal qabulu والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وأنا أبغى جذابك كتاجكنك شني كلمة التوحيد بنك إذا إتتاجك وأنا شرطة sharadin na farko shine ce al'ilmi ka san ma'anarta ne ma'anar la ilaha illallah Allah ta'ala fassara wannan da kansa cikin alqur'ani yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliy al-kabir ذلك بأن الله هو الحق كنا لا إله بحق كنا إله حق سيتي إلا الله وأن ما يدعون من دون الباطل فكل ما يدعى إلها من دون الله فهو باطل ذاك لا إله إلا الله معناتها شيني تبتر ما ألا زمن سأبنجي زمن سمهلكي زمن سواني تنسى أبوتا مسا شي كدي دكور ونن دكوا to idan ka san wannan to ka cika sharaɗi na farko shi yasa Allah ta ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani la ilaha illallah to haka kowa wajibi ne ya san la ilaha illallah ya san ma'anarta ya yi shaida da ita illa mai shaida bil haqqi sannan ce wa hum ya'lamun suna sani da ma'anarta baka hadisin Usman bin Affan manzo Allah sai ke cewa man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-janna wanda ya mutu ya san la ilaha illallah zai shiga aljanna to sani shi kadai a'a da kudurcewa ta sakankancewa shi ne al-yaqin shi ne sharaɗi na biyu yanzu lokacin da kake faɗin wannan kalma ka san ma'anar kuma ka haƙiƙance da ma'anar ka yadda da ita ba ka zato ba ka shakka ba ka zato ba ka shakka shi ne Allah ta lafi inna mal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah أولئك هم الصادقون waɗanda suka yi imani su ne da suka mummuni su ne suka imani da Allah da manzo su ce sun ba lamiyar ta ko ba su shakka za ka duk wanda ke tunanin cewa ya sani in ma an je lahirar waye zai shiga aljanna wannan ba musulmi ba ne musulmi shi ne wanda ya sakankance ya yadda a kullum zuciyarsa cewa lalle la ya kuna jannata illa man kana la ilaha illallah matuƙar ba ka da kanan la ilaha duk abin da ka gina ba ka shiga aljanna kowa ne ne kai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hadisi Abu Huraira ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah la yalqa Allah bima 'abdun ghayru ma illa dakhala aljanna wannan kalma ta shahada ba wanda zai haɗu da Allah ba tare da shakka game da su ba sai ya shiga aljanna sharaɗi na uku bayan ka san wannan kalma da ma'anarta ka hakikance da ita kana da yaƙini kanta na uku sai ka karɓe ta akwai wanda sun san kalmar nan su yadda ne ta zuciyarsu amma ba su miƙa mata waya ba su karɓe ta ba shi da Allah ke ce ukhsurun lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim وقفوهم إنهم مسؤولون هيا لكتوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون sun santa sun yadda da ita a ƙure zuciyarsu amma in an faɗa musu su girma su haka kuma za mu bar abin da iyayenmu suke a kansa mu dawo mu wannan sabo da ka babban dalilin musu azaba shine girman kan da suke wa wannan kalma na ƙin wato ainihin karɓarta da haka dole ne ya zama ka karɓi kalmar shahada ka rungume ta hannu biyu wannan shi ne dalilin taɗewar abu talib baffan manzo Allah sassa iyakar imani ya imani da manzo Allah iyakar taimako ya taimaki manzo Allah amma yana jin girman kan ya zo gaban manzo Allah ya ce la ilaha illallah wai a yi masa dariya a ce ya bi addinin yara da haka musulmi na kwarai shi ne wanda yake takama da la'ila wanda baya iya ɓoye la'ila illa duk inda yake yana sami musulmi ne yana alfahari da haka sharaɗi na hudu bayan ka santa ka sakankance da ita kuma ka karɓe ta sai kuma ka miƙa mata wuya ta jagoranci rayuwarka shi da alaƙa cewa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لم يتت لا إله ذاك أنا سنسكت ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به متم زمامون من سيازا ya yi kasawar zuciyarsa gare ni abinda na zo da shi shi ke masa jagoranci sharaɗi na biyar shi ne gaskiya cikin wannan kalma akwai wasu faɗanta amma ba da gaske ba ba wato sun faɗa da harshe amma babu ta a zuci a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ده قوة تنبيك سشوغوني لا إله إلا أن نكتب إذا بسني كوكو يا سالتي أنا أشي كانوا منافقين أي شنو أشكي مسلمين سكن زي مسلاتي سكن لا إله إلا الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون sun faɗi kalmar amalar ce ƙarya suke yi saboda ba faɗin ta kaɗai ba a a dole ne zan da gaske kake sharaɗi na shida ka tsarkake mu wannan kalma zuciyarka alalillahi dinul khalis قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسأل الشخص كتب أبو هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وكما خالصا من نفسه وتولي فرت كلمة شهادة كما زوجتنا تركتي da ita cewa babu wani shirka tauhidin nan ne ne kama wuya sharadi na ƙarshe shine son wannan kalma mumini shine da ke son kalmar la ilaha illallah yana son ta yana ya san ta ya nika mata ya karɓe ta kuma yana alfahari da ita yana son ta yana ƙaunar ta ya za ka gane mutum na kaunar la ilaha illa ka ga duk inda ka samu faɗin la ilaha illa yana kaunarsa ka ga duk adawar da yake da kai kana kafirci da ka zo ka ce la ilaha sai yana son ka to alamun yana son wannan kalmar kenan me alamu wanda yake son kalmar la ilaha illa shine wanda da zarar ka rige da mata sai ji baya son ka sai ji duk abin da zaka masa baka biya shi ba saboda ka ki kalmar da ta komai so a duniya sai kuma mu caji zukatanmu dangane da waɗannan الأمر الله تعالى نتوى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله سوى الذين آمنوا أشد حبا لله cikin mutane akwai masu riƙon iyayen gizi abin bauta ba Allah suna son su irin son da ya kamata a yi ma Allah sallah ce wallazi na amanu a shaddu hubban lillah mu'minai kan Allah su don haka dole ne mu so Allah mu so manzo Allah fiye da son da muke yi ma kawunan mu da iyayenmu ‘ya'yanmu da dukiyoyinmu ya kuma musulmi alhamdulillah a cikin satin nan musulmi a duniya mun samu wani abin murna da farin ciki na faɗo gwamnatin shi'a alawiya da sauriya wadda bashar al-assad yake jagoranta tun shekaru 24 gwamnatin da ta daɗe tana faɗa da kalmar la ilaha illallah kafin bashar baban sahafi ya shekar ashirin da bakwai yana mulki a ƙasar siriya duk tsawon wannan shekaru hamsin da ɗaya na bashar da babansa musulmi masu la'ila illallah musamman ahlus sunna suna cikin zilla da wulaƙanci da musguna wadda ba ta misaltuwa rasha kafin ta wargaje ta yi musulmi ta danci iri amma ba ta yi irin wanda siriya suka yi musulmi ba indiya ta yi kuma tare da su suna musu wulaƙanci amma ba ka taɓa jin irin inda aka yi musu wulaƙanci ran da aka yi a siriya ba da gaskiyar magana ita ce isra'ila ba ta yi ma falasɗinawa wulaƙancin da gwamnatin siriya ta rinƙa yin musulmi ba shi yasa kaga musulmi ko ina suna murna da faɗa wannan gwamnati a halin yanzu halin da ake ciki ana tana kan ƙarin tsoro gawakin mutanen da aka binne su da rayukansu da waɗanda aka sa gangar jiki cikin injin ya markaɗe su wata magana mai kama da almara ita ce har zuwa yau ana na ana ƙoƙari an kasa gano mashigar kurkukun da bashar ya yi wadda babansa ya yi wadda saman ta hawa uku ne amma ƙasa ba a san ko hawa nawa ce har yanzu ta ina ake shiga ma ba a gano ba a cikinta akwai hawa-hawa a ƙasa inda ne mai mahauta halaka musulmi yana da kyau a sani cewa wannan ƙasar tana da musulmi sama da miliyan ashirin da biyar shi'a alawiya ba su kai miliyan uku ba cikinsu amma a haka faransa ta miƙa mulkin wannan ƙasa ga waɗannan tsirarun ɗin alawiya ta miƙa musu ƙasa domin su azabta musulmi ahlus sunna yayin kun sani fa su nusairiya ko alawiya ɗan tsirarun shi'a da duk duniya ba inda suke sai bisa tsibirai na ƙasar siriya ba su da yawa kuma duk sauran duk sauran ɗin shi'a da duniya sun ɗauke su kafirai na ashariya ta iran sun ɗauki nusairiya kafirai saboda yin sau da su isa da tashi alƙiyama ba su iman da lahira ba suna ganin duk wanda ya mutu zai sake dawo wataƙila kai innan ma wani ne wanda aka shekara ɗari uku da suka wuce ka sake dawo kuma ka yana yana karin gidanka ma shi ne kakanka wanda ya mutu sai Allah ya kowata da shi a matsayin kai ba su da ana tashin kiyama ba kwata-kwata suna bauta amma ba irin ta musulmi ba duk da wuraren ibada su ba irin masallatai ne amma tare da haka gwamnati iran ta haɗa kai da su don cimma burinta da shirfiɗa mulki a middle east da kuma fashe haushi akan musulmi ahlus sunna akwai kurkukun da yanzu ake ciro mutane akwai wanda ya shiga yana saurayi amma yanzu ya tsufa ya wuce shekara saba'in bai ma san ina danginsa suke ba menene laifinsa tseren doki yayi da ɗan shugaban ƙasa sai ya tsere masa na haka ka baka shi can akwai 'yan mata mudane da suka fito da 'ya'ya ba su san uwayen ƴaƴan da su ba domin in za a musu fyaɗe haka ake jero su kamar karnuka a tura su kowa ya ɗauki yadda ya ga dama ƙara ka gani ma a ƙara haka sai ka sun hayayyafa ciki ga su rungume da ƴaƴan amma ba san waye iyayen su ba ya kuwa wa musulmi akwai darussa da yawa a cikin wannan faɗuwar gwamnati ta ƙasar Siriya da ta faru a wannan sati abu na farko me ya kawo ƙarshen gwamnatin amsa ita ce zalunci zalunci bai dore ba kuma yana iya dawama da komai amma ba da zalunci ba da haka duk lokacin da zalunci ya kai makura to Allah ɗaukin sarki yakan yi ikonsa kuma darasi ne ga duk wasu masu shugabanci suna zaluntar mutane cewa fa lalle za a kai iyakansu kuma Allah ta'ala ba zai kyale su ba yanzu da tura ta kai bango bashar ya gudu ya bar kasar me yasa bai tafi iran ba iran ba ta fi kusa da shi ba ba su fi zama yan addini sa ba yan shi'a ne ba ina ganin amsa tana cikin abin da ya faru ga ismail haniya shugaban hamas wanda ya kai ziyara iran yana ganin yana cikin aminci amma ne ya faru a cikin hotel ɗin da yake aka kai masa hari kuma aka yi masa kisan gila zaka bashar ya san iran ba malaba ba ce ko ba nasara ce gare shi komawa can ba tambaya ta uku me yasa isra'ila ta yi saurin shiga siriya yanzu ana fitar da gwamnatin isra'ila ta yi ta fada duk wani makami na kirki yanzu ta wargaza shi saboda me saboda sun yadda makami ya zauna a hannun shugabannin kasashen laraba amma dai ba hannun wayanda suke kira yan turjiya ko yan gwagwarmaya da an musulmi ba sun waɗannan shugabannin duk makamin da ke hannun su ɗan ƙasa kawai suke kisa da shi da ka duk shekaru nan da aka yi tun hafiz al-asad zuwa bashar al-asad shekaru hamsin da ɗaya makamai ba su yanke ba a ƙasar amma ba hatsari ba ne saboda yan ƙasar kawai ake kashe da shi yawan irin tunanin mai shugabannin mu suke da shi jama'a ka zama kai ne mai yarda da gidanka da kanka kai ne mai halka al'ummarka da kanka tambayar da duk tafi waɗannan muhimmanci ita ce me yasa duk inda aka fito duniya ta yi shiru kabar ba a magana kabar ba a yi game da zalunci da ake yin musulmi a siriya da ta'addanci da ake musu na taɓa halarta wani taro a ƙasar masar shekara ta dubu da sha uku a kan sha'anin siriya inda aka tara malamai daga ɓangarori daban-daban na duniya aka kira mutanen siriya su mana cikakken bayanin irin halin da suke da yawan mutuka suka rika yi bayan na dawo ne wani malami ya rika hudu gobe yana cewa mun je misra don mu taimaki gwamnatin ikhwan lokacin mursi yana karshen yana karshe karshen mulkin sa shi yasa bai samu zuwa taron mu dai na cikin gici da tashin hankali da bin tambaya a nan me zai biyo bayan kife gwamnatin siriya da ta gabata yana da ke mu sani a gwamnatin siriya wadda ta gabata wato ta haɗa abubuwa guda biyu na farko dai gwamnati ce kawai muka ce ta shi'a alawiya na sauriya masu mulkin danniya da wariya ga musulmi wanda ba su ba sannan kuma na biyu tana bin tafarkin ba'a wata ƙungiya ce ta gamayyar larabawa wadda zaman abdulnasir lokacin sai kirkiro ta mutane ne masu tsarkake larabci da larabawa da neman haɓaka sha'anin larabci amma ba tare da addini ba da aka kalmar tauhidi sun shi ce amantu bil ba'thi rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu sani sun yadda da ƙungiyar ba'ath ita ce ubangijin da bai da abokin tarayya sannan larabci shine addinin da bai da na biyu aƙida su ta ba'a ba ta da bambanci da aƙida ko da'awar wannan matan majahuliya mai kiran kanta jaruma wadda ta fito ma hausawa da ita cewa su yadda addini su rungumi kabilanci duk da ke ita wannan matar mun san masu ɗaukar nauyinta mun san da suka turo ta kuma mun san dalili kuma insha Allah ba za su ci nasara ba to magana ita ce me zai faru bayan faɗin gwamnatin Siriya sai mu ce sanin gobe sai Allah amma dai yanzu haka gwamnati tana hannun musulmin da ake kira ɗan turjiya waɗanda suka share shekaru suna gwagwarmaya suna faɗa da zalunci waccan gwamnati kuma an kashe dubin dubatar jaruma a cikin su duk abin da za ka faɗi game da gwamnati na yanzu kayi gaggawa sai dai fatar da muke yi wato faɗo waccan gwamnati zama dalilin sararawa da shaƙar iskar yanci da walwala ga al'umma wannan ƙasa waɗanda ilahirinsu musulmi ne ahlus sunna sun ta sama miliyan talatin kamar yadda na faɗi sai 'yan ƙalilan 'yan durus da 'yan nusairiya waɗanda ba su taka kara ba balin su karya muna addu'a Allah ya sa wannan zama alkhairi ga wannan ƙasa da zama alheri ga duniyar musulmi baki ɗaya mu kuma a nan muna roƙon Allah ya tausaya mana ya mana lutufi ya sanya rahama da tausayi a cikin namu shugabanni Allah ka sa su kawo mana sauye-sauye da na alheri waɗanda za mu samu sauƙi mu rage kunci da takura da talauci da tsadar rayuwa da muke cikinta ina so in ba ku tabbacin cewa malamai ba su tsaya akan wa'azi da jan hankali akan mimbari kawai ba ana nana ta kokari ana ganawa da shugabanni don ganin an ba da shawarwari an faɗakar an yi wa'azi saboda ni saboda al'umma ta samu maslaha da sauki ba kowane taro ne malamai suka yi da shugabanni sai sun tara yan jarida sun shirya ma duniya ba ko sai sun shiga social media sun faɗa ma mutane amma dai ku sani kuma Allah shi ne shaida malamai na nan suna yin abin da ya kamata shugabannin ku da limaman Abuja suna cikin mai kokari a tare da mu kuma muna roƙon Allah da ke sarki da mu da rahamarsa ya sa wannan kokarin da ake ya zama mai albarka ya sa mu kai ga ƙarshen fitina mu samu sauƙi da sa'ida da walwala a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أمنا في ديننا وسائر اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أيد بالحق علماءنا وولاة أمورنا اللهم أعزهم بالإسلام حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم صالحين مسلمين هادين مهتدين يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين أينما وجدوا وحيثما حلوا اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم انصر من نصر الدين اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم منا على المسلمين بصلاح قادتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على المعروف يا رب العالمين اللهم هيئ لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون